الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نظام تاشي أتكلم أكن تنبيه تريد ثمانين دخول ما حكم الاستسقاء والأنواع
بسم الله الرحمن الرحيم السؤال ما حكم الاستسقاء بالأنواع الجواب قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقال, وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكا... نعم، مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب
ما حكم الاستسقاء بالأنواع ne hukuncin neman ruwa da da wannan taurari taurari mutum ya ga cewa tauraron shi yana da alaƙa da ruwan ana shi ta shi yake da tasiri da zuwan ruwan amma in ya kasance kawai kamar lokaci ne mutum yana gane lokaci ne misali an san da cewa a lokaci kaza ko lokacin ruwa ga inda taurari suke yi wannan ba ba shi yake ne ba kamar ya alakanta ruwan da da taurarin shi kala ta'ala Allah madaukake na cewa ta ji aluna rizqakum annakum tukadzibun kuna sanya arzikin ku da Allah madaukake arzitar da ku da shi ya sauko muku da ruwa maimakon ku danganta falalar ga Allah madaukake sai ya kasance kun komo kuna kuna karyata kuna karyata falala Allah maɗaukaki kuna dangana wannan ruwan ga da taurari wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace arba'un fi ummati abubuwa guda hudu a cikin al'umma ta min amril jahiliya wanda al'amura ne na jahiliya la ya la yatrukunahunna ti abubuwan nan guda hudu ba za su bar su ba ma'ana cikin al'umma manzo alaihi salatu wasallam ba za a gushe ba ana samun siko da jahil lamura ne na jahiliya al'adu ne na mutanen jahiliya maguzanci ne alfakhru bil ahsab alfakhari da da wannan matsayi na abun da mutum yana ganin cewa shi yana da asali tufari da asali shi mai asali ne yana ganin ya da sauran mutane duka asali da cewa fanu fil ansab da kuma sukar dangantaka ta mutane mutum rika suka abin ga wata kabila ko wata ko abin ga nasaba wasu wasu mutane nan duka abubuwa ne wanda wanda ba su dace ba walistisqa bin nujum da neman ruwa da da taurari yana ga taurari kaza shi yake shi yake da alaka da ruwa wani yaha da daga murya da kuka lokacin da aka samu mutuwa wannan duka abubuwa ne wanda shari'a ta hana al'amura ne na jahiliya saboda kukan nan baya amfanin komi baya amfanin mamacin da komi kuma kai ma baya amfanin ka da komi kuka na daga murya amma na wanda mutum zai ba tare da wannan ba wannan manzo alaihi salatu wassalam lokacin da dan shi Ibrahim ya rasu ya wannan ya hawaye sun rika zuwa mushi yace innal aina la tadma wa wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabb وقال صلى الله عليه وسلم منذ عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى علم الأكفين أصبح من عبادي في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه التي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر يا وايغري daga cikin bayina wanda ya imani da ni wa kafir da wanda ya kafirci fa amma man qala wanda yace mutirna bi fadlillah yace mun samu ruwa da falalar ubangiji ya mai da falalar ga mai falala wanda shine Allah madaukaki wa rahmatihi da rahmar shi fa dalika mu'minun bi wanda yayi imani da ni kafirun bil kawakib ya kafirce da taurarai bai dau wani aiki na taurare na Allah madaukaki ya ba taurare ba wa amma man qala amma wanda yace mutirna bi nau'i kaza wa kaza wanda yace mun samu ruwa da taurare kaza da kaza fa dalika kafirun bi wannan ya kafirta ya kafirta da ni mu'minun bil kawakib ya imani da da taurare ya imani da taurare
السؤال ما حكم الطيرة وما يذهبها الجواب وما قال- يذهب وما يذهبها نعم مم.
قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك وقال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمداك أو ردك والأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وقال صلى الله عليه وسلم أصدقها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السي... ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك
nace tambaya ta 185 ma hukumu tiyara wa ma yulhibuha menene hukuncin tamfi da kuma abin da ke tahiyar da ita ma'ana baya baya ma mutum tasiri baya bata ma mutum addinin shi yace qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana ce ala inna ma ta'iruhum inda Allah ala inna ma ta'iruhum inda Allah farko aya وإذا جاء وإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله wannan tamfin da suke da Musa da da jama'ar shi idan sharri ya same su ce ai dan suna tare da Musa da wannan ne su ne suka sabbaba musu wannan su ne dalilin su ne suka wannan abin ya same su Allah ya ce ala inna ma ta'iruhum inda Allah wannan abin da ya same su na wanda suke canfi da shi wannan dukkan shi daga Allah yake Allah madaukaki shine ya kaddara shi ya kaddara musu kuma abin da suka cancanta wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi salatu wassalam yace la adwa yace babu adwa adwa shine ciwo ya tashi daga wani ya kama wani kamar idan mutum ya gogayya da marar lafiya ciwon ya kama shi kamar yadda muka sani ana abin da contagion abin da ciwo ya abin da tirata daga wani zuwa zuwa wani wala tiyara wanzu sallallahu alaihi wasallam kuma babu tiyara tiyara shine canfi asalin shi na tsayir ne saboda me saboda jahiliya da tsuntsaye suke in mutum zai bulaguro sai ya ya zo ya abin da mekir suna ya samu tsuntsaye sai ya ya wannan tsoratar da su in suka tashi in sun yi hannun dama sai ya ce akwai alkhairi in sun yi hannun hagu sai ya ce akwai- babu alkhairi kenan sai sai wasa shi yasa aka ce mata tiyara saboda mafi yawan eh, wanda suke a jahiliya da da wannan suke yi na wannan shine abun ga musulunci abun ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu babu tiyara wannan canfin baya da babu alaka tsakanin tashin tsuntsu da da alkhairin da zai same ka a cikin wani abu da za ka yi barantana hayya wannan ya sanya ya baka karfin gwiwa ka yi ko ya mai doka kuma yana shiga ƙarƙashin shi dukkan abin da ke can fili kamar yanzu mutum ya fito da sahi sai ya ga yana son ya tai kasuwa sai ya ga makahu ko ya ga gurgu ko ya ga kuturu ya ce ka yau yau kasuwar babu babu alkhairi sai ya ja da baya eh sai ya ja da baya ya fasa ko kuma ya ga wani abu wanda da ya fito sai ya ga abin da yake so to nan yana shi abin yujibuhul fa'al manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ke na alkhairi ne wanda ya gani ko wani sauti ko wani abun mandar mai kyau abun ga wannan yana yana burge shi kama a cikin sulhul hudaybiya da ga hurais ka turo suhail manzo sallallahu alaihi wasallam yayi yayi wannan bushara da da sunan da sunan tun da sunan akwai suhail kenan sahal al'amarin zai kasance sahal eh eh istibshari da wannan sai dai nan gurin kai kasance shi zai sanya ka kai ko kuma ka ja da ba ko a falin ya kasance akan wannan zaka gina a yanzu tun da kaga kaga wani abu wanda kake so zaka ci gaba inda baka ga wannan abun ba zaka ja zaka ja da ba to sai kasance wannan shi ma koma abun ga tiyara eh amma sawa'an ka ga abin nan mai kyau ko baka gan shi ba za ka ci gaba da abin da kake yi amma da ka gan shi ka ji daɗi saboda wata ma'ana mai kyau ka gani wani abu mai ma'ana mai kyau ka gani ko kuma ka ji wannan shi shine wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake so amma baya sanya wannan baya sanyawa ya ci gaba da aikin shi ko kuma ya ja da baya mun gane ko a eh eh nan abun ga haka ne addu'a ya kamata mu ayi tafsil ba wannan addu'a na wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kore ita ce wanda mutanen jahiliya suke itikadi cewa ciwon da kanshi shine yake yake tashi daga mara lahiya ya je ga mai lahiya eh amma ciwo ya tashi daga daga mara lahiya ya je ga mai lahiya da izinin Allah abu ne wanda shari'a ta tabbatar da shi sirra min al-majzumi firaraka min al-asad eh kaga mai ciwon kuturta wanda ake ɗauka manzo sallallahu alaihi wasallam ce ka gudu kamar yanda idan kaga kaga zaki zaka gudu kenan akwai akwai ciwon ya tashi daga marar lafiya ya je ga ga mai lafiya amma wannan duka da qada'illahi wa qadari eh ba wai ciwon shi da kanshi bane shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace man alladhi a'ada al-awwal in kana ɗaukar cewa ciwon shi ne yake tirata daga mai lahiya je to shi na farkon wanda babu mara lahiya wanda ya fara shi daga ina ɗauko shi Allah ne ya ɗora mai ciwon sannan so da za ka ga ciwon da ake ɗauka mutum ya ya cuɗa da mai mara lahiya amma bai ɗau ciwon ba kenan duka wanda aka wanda wannan shari'a ta kore shi ne wancan wanda mutanen jahiliya suke itikadi yace wala hamma haka yace babu alhamma shi ma nau'i ne na na wannan na can shine da da wannan tsuntsun nan na mujiya mujiya har yanzu galibin mutane galibin al'ummomi suna can fata daga an ji ta yi kuka wasu in suka in suka ganta a guri barin wajensu akwai wasu kabilun da aka ce in ta zo ta yi kuka to barin gurin in bukkokin suna nan da sai su warware saboda mutuwa za a yi wajen su ita ce mai ibu ake ce mata da mai manyan idan wadda gali da dare take fitowa akwai su mu yanzu nan unguwanmu kusan kullum da dare tana jin akwai wanda an ce in suka in suka ji kukanta to ranar suna barin gurin suna warware bukokin su yi gaba ko ba- ba- babu alaka tsakaninsu Wal- Hmm? a to gashi hadisi ya kore wala hamu Ha? Ha? in ta ga mal- malakul mot labari yake bata cewa zai a malakul mot da ma akwai shi mana ko kullum akwai shi yana cikin mutane yanzu nan yanzu nan abun in ya zo wajen ka shikenan daga ya zo wajen ka duk wanda ajalin shi yayi sai ya zo kenan ba dan baya da alaka da da guma da wannan ko ina kake inda aka kaddara kuma anan za ku haɗu da shi sai ka sai ka zo inda inda zai dora almuhim kowane tsuntsu ne baya da alaka ba su da alaka Hmm? ta je ɗaki ka ka tare Ni na kamar itidali wannan ne ke kashe su ma.
Yawa. babu alaka Eh, wannan sawan da ita babu ita in ajal bai bai da ja bai da ja ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ayo ha eh mana ko kuma wanda bata bata je wajen su ba eh kawai katari ne akai wala safar haka babu babu canfi na abin ga watan safar ko wanda eh, cikin watan safar ba sa komi da abin da za a yi saboda su suna itikarin ca da abin da mutum ya a cikin wannan watan to akwai akwai wannan cikin sharri babu alkhairi cikin shi ko kuma wasu watan shawwal ba aure ba a kaza ba a kaza a cikin shi duka wannan kurafat ne wanda shari'a ba ta yarda da su ba ta da- ba su da alaka da da lokaci ya ce wa kala salasalam manzo salasalam ya ce a tiyaratu shirk ya ce tamfi tsahi Eh, idan mutum ya ɗauka tamfin abin da ya tamfa ɗin shi ne yake yi da wannan shirka ne mai hudda mutum daga addini gaba ɗaya idan ya ɗauka kuma sababi ne sai ya zama shirka ƙarami wanda bai hudda mutum daga addini amma eh, mutum ya faɗa cikin ƙaramin shirka جعطيرة الشرك وقال ابن مسعود ابن مسعود يتي وما منا إلا ولكن الله يلهمه بالتوكل yace babu cikinmu wanda face ire-iren wa'annan abubuwan suna samu kamar in ya ga ya ji a cikin zuciyar shi wani abu ya ga eh, wani mandar abun ga ya ce amma duka tawakkuli yana yana busar da wannan abubuwan mutum wanda ya dogara ga Allah zuciyar shi tara taya ga Allah eh, wannan abubuwan duka ba sa ba sa mai tasiri cikin al'amuran shi wali ahmad min hadith abdullah ibn amr man raddatu tiyara wanda jamfi ya maido ya maido shi zai tai kasuwa ya ga ya ga kuturu ya ce a yau kasuwan nan ma- assalamu alaikum gida zai dawo don babu alkhairi ko kuma da dare ya tashi dai zai tai biya- wa- wata bukatar shi ya ga ya ga mujiya ya dawo ya ce to marar da tera an hajjati daga bukatar shi faƙad ashraka wannan lalle ya faɗa cikin shirka qalu fama kaffaratuhu kaffaratu zalik menene kaffara wannan abin da ke kankare shi qala an taqula kace allahumma la khaira illa khaira illa khairu babu wani alkhairi in ba alkhairin ka ba wala khira illa khairu babu tamfi in ba eh, tamfin ka ba wala ilaha ghairu babu wani eh, babu wani wannan eh, abun bauta da wanda ya cancanci bauta in ba kai ba وقال صلى الله عليه وآله وسلم أصدقها الفعل ما في eh, wannan mafi gaskiyarta alfa'al shine abun kyakkyawan fata wala taruddu musliman batta mai da musulmi daga bukatar shi fa idza ra'a ahadukum ma yakrah idan ɗayan ku ya ga abin da yaki yake ki bal yaqul ya ce allahumma la ya'ti bil hasanati illa an Allah ba wanda ke zuwa da alkhairi in ba kai ba wala yadfa'u sayyi'at babu mai kawar da sharri in ba kai ba wala haula wala quwwata illa bik babu dubara babu ƙarfi in ba tare da kai ba wannan hadisin ba ba da inganci da da ke ma'ana abubuwan da suka zo ma'anoni ne wanda suke masu sahihai masu kyau sai dai addu'a bai zo a ce bai tabbata tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam ha eh إنما إنما الطيرة أو ردك وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمداك أو ردك kadai canfi shi ne abinda ma amdaka abinda ya sa ka ci gaba aurar da ka ko kuma ya maido ka ya sa ka ci gaba cikin aikin kamar yanzu da ka fito sai ka ga abu mai kyau sai ka ce a to akwai alkhairi ka ci gaba da ka fito ko da ya fito sai ya ga abin da baya da kyau sai ya ce a babu sharri sai ya da ba amma da da ya ga abin da mandar wanda kamar kuturu ya bai abin ga bai waiwaya wannan ba kawai ya ci gaba da harkar shi ko kuma da ya ga alkhairin ko da bai gan shi ba zai ci gaba da aikin shi abin da ke burge shi da ya gan shi ko da bai gan shi ba zai ci gaba wannan ba shi ake ne hadisin sai da hadisin ba da ba da inganci da ke ma'anar shi sahiha ce
السؤال ما حكم العين الجواب قال صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها صفعة وقال استركوا لها فإن بها النظر وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر أن يسترقى من العين وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى وكلها في الصحيح أو لا رقية لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى أو حمى نعم. وكلها في الصحيح وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثير ولا تأثير لها إلا بإذن الله وقد فسر وقد فسر بها قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر عن كثير من السلف رضي رضي الله عنهم yace tambaya ta 186 ma hukmul ain menene hukuncin baki jawab sa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace al ainu haqqun al ainu haqqun baki abu ne wanda yake gaskiya ne gaskiya ne cewa akwai shi gaskiya ne akwai baki akwai wanda idan ya ma baki nan da nan baki sai ya kama ko ya ga abu bai sa albarka ba ya tanka shi ya tanka abin shi kenan abin nan da nan sai ya lalace wanda idan sai ke da dahi saboda akwai shaidan tare da idan ya kalla abin abin ya shiga mai a zuciya sai abin ya lalace ya ce wa ra'a sallallahu alaihi wasallam jariyatan fi wajhiha suf'a manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wata wannan yarinya wadda a huskarta akwai akwai kuraje sabbi sabbi fa qala alaikum assalam wa rahmatullah istarqu laha yace ku nemo mata ruqya abinda zai zai magance wannan abubuwan fa inna biha nadara yace akwai wannan baki abun ga mai mugun kallo wanda abun ga da hinkallan shi ya abin da ya taba ta kuma baki abin duka da hausa ana ce mishi baki bayan na bihan nan ba kaga nan wannan yana gwada ga idan mutum abin ga aka nema mishi rukuya shi bai cikin wancan wanda annabi ya ce mutum dubu saba'in wanda wanda ko tare da kowane dubu saba'in akwai dubu saba'in wanda la yastarqun wanda su ba sa nema ma kansu kamar shi da kanshi ne baya nema ma kanshi amma yanzu nan wani ne ya ga wani baya da lahiya nan annabi ya gabata da lahiya ya ce a nema mata kenan kayan ka ga wani wanda baya da lahiya kana iya ka nema mashi wannan baya hudda shi daga cikin wancan dubu saba'in ɗin mun gane ko wanda ya nema da kanshi shine shine ke hadisin yake ne
tashi da kafar shi
ne je da kanshi eh ya je nema rukuya kenan shi ya shi shi saboda ƙarfin tawakkalin shi ya abun ga ya dogara ga Allah madaukaki har ma baya neman wani ya zo mai rukuya amma idan wani ya mishi wani ya nema mishi ko wani ya zo zai mishi baya ce a mun gane ko aiwa eh asu eh mm mm mm a'a tunda akwai magani tun zamanin annabi annabi bai ce magani ba yana abinda nassi eh ruqya ruqya am yazo eh kenan neman magani shi wa abin gaba zo cikin abin tunda tun zamanin annabi ana magani kenan sai mu takaita akan abin da akan abin da nassi nassi ya ya ce yama kan shi eh yama in yama kan shi hallo baya ci baya shiga ciki saboda bai nema wajen wani ba eh shi da kanshi yama kan shi ya karanta ya tofa ma kan shi wannan shi ma baya shiga ciki wannan ba da shi amun ga duka shi ma baya da baya shiga ciki to qalat aisha aisha radiyallahu anha tace amarani annabi sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi salatu wassalam ya umarce ni au amara annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzo alaihi salatu wassalam ya yi umarni an yustarqa min al'ain a nemi ruqya daga daga baki daga baki yace wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi salatu wassalam ya ce la ruqyata illa min ainin aw huma yace babu ruqya ba ruqya illa sai daga ain ayin baki au kuma ko kuma dahi dahi kamar na maciji ko na ko na wannan kunama ko abin da ya kama da haka zumuwa da sauransu duka ana ana rukuya don don a samu a samu lahiya amma nan hadisin ma'ana ba rukuya ta takaita akan wa'annan abubuwan bane ba kadai ba wa'annan suna daga cikin abubuwan da ake ma rukuya wa kullu hafi sahih duka wa'annan hadisan suna cikin sahih al-imam al-bukhari da sahih al-imam muslim yace wa fiha ahadith ghayr ghayr ma dhakarna kathir ko hadisai masu yawa bayan wa'annan wanda muka ambata kenan wannan duka me yake son ya tabbatar ya tabbatar da cewa akwai akwai baki kan mutum ya ce babu baki akwai akwai shi nasi abin da shari'a ta tabbatar da shi wala ta'thira laha illa bi idnillah amma ba ta da tasiri shi bakin nan baya da tasiri in ba da izinin ubangiji ba shi yasa ake son mutum in ya ga abin da ya burge shi ya ce masha Allah tabarakallah ya sanya albarka ba ba kawai abin da ya rika hudun maganganu na al'ajabi hakanan kamar yadda galibi mutane suke yi mutum ya ce abin masha Allah tabarakallah in yi haka nan duka baya tasiri duka wannan ba wannan zamanin annabi akwai ababen hawa har rubuta masha Allah ba a rubuta ba eh ka san mutane wani gama mubalaga suke eh akwai abubuwa waɗanda shari'a ta zo da su amma kuma sai mutum ya mubalaga kamar yanzu akwai wanda shi wannan a gidan shi ko ruwa za a sha sai yayi wai sai ya karanta yayi karatu ya tofa a cikin ruwan sannan shi hajjin jere ana musu rukiya wannan dukkan mubalagat ne ha akwai wanda zai annabi alaihi salatu wassalam ba shine wannan dai shine wanda muke dauka abun shine misalin mu ba inda wannan alkhairi ne haka abun da ya karantar da shi da ba ruwan da zai shafa ce a abun bal aslam ba samu annabi guri guda ya karanta a ruwa ya sha wannan abun shi yasa malamai suke sabani shin ya halitta mutum ya karanta qur'ani ko wata addu'a a cikin ruwa ya sha ko akwai malaman da suke ganin bai a wuce saboda annabi bai yi ba ba san shi daga sahabbai ba eh a karanta a tofa cikin ruwa a sha ruwa kama akwai ai yanzu rubutu ga matsalar rubutu wasu suka ce wasu ba su yarda da rubutun ba sai suka sai suka ce abin da ke da shi ne ka karanta in karanta ka tofa a ruwan sai ka sha ruwan to shi ma ba da dalili eh shi ma ba da dalili dalilin da ke da kwai shine mutum ya karanta ko mutum ya karanta ya tofa an samu wanda na tofa ko mutum ya abin ga kamar wancan wanda mutum zai jika wannan zai jika ya tsashi da miyau ya sa a ƙasa in ya so ya ɗora abu ya ɗora a gurin ya gurin da ke da ciwon eh ko ya sai ya addu'a eh ko ya ɗora hannun shi a gurin da ke ciwon ya karanta wata addu'a wannan su ne abubuwan da abubuwan da sun eh to amma yanzu nan a karanta a cikin ruwa wannan malamai suna da sabani wasu wanda suke ganin cewa baban baban rukuya baban tibb ne sun ce tunda an jarraba an ga fa'idar shi kenan babu laifi a yi shi wasu suka ce a baban ibada ne tsantsa baban ibada ne tsantsa dole kenan sai a takaita akan abin da nasi ya zo da shi nasi bai zo da wancan ba kamar yadda sallah abin da nasi bai zo da shi ba ka kara haka a baban rukuya so hatta hatta rukuya a ce a keɓe wasu ayoyi ba su yarda da wannan ba sai manzo alaihi salatu wasalam ta a aridu a aridu alayya ruqakum sai ku bujiro min da ruqya ce la ba a sabi ruqa ma lam yakun fi fiha shirk ce babu laihi ruqya idan babu shirka kace nan ba wai manzo sallallahu alaihi wasallam ya hade bane ba so wannan ruqyar ne yace ku turo mini ku ka mini ruqya ku in gani ruqyar da in a cikin wanda na gani babu shirka babu laihi ku ci gaba da yi amma kai a gaba kai ka takaita akan wancan wanda aka wanda annabi ya ce babu shirka a cikin su kar ka zo da wani abu sabo wasu kuma suna gani babu babu ishkali kama shekul islam ibn taimiyya da wannan ibn al-qayyim duk suna ganin mutum yana iya tofawa ya sha bal hatta su hatta rubutun suna ganin babu babu ishkali in ayoyin qur'ani da azkar da tsantsa mutum zai rubuta babu babu ishkali daidai in kadiba babin saddar dari'a shine nisanta nisanta shi saboda in ka ce rubutu na ƙur'ani zalla da hadisai yana wucewa to ka buɗe ka buɗe ƙofar ƙofa ga 'yan tsubu duk wanda ka mutu zai ƙur'ani kaɗai nake rubuta shi ku hatan masu ranar cike da wannan babu abin da bai yi Mm. wannan kawai ƙura'ani za a karanta kamar su kula'u zai ya zo abin da ya mutum bai nemi tsari da wani abu wanda ya kula'u zai ba karanta kula'u zai abin ga ya tofa ko ya karanta fatiha ko ya karanta abin da ya sauƙaƙa na na ƙur'ani ko kuma ayoyin da manzo sallallahu alaihi wasallam mutum abin da wanda suka zo Allahu sa Allahumma rabban nas adhib al-bas ishfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa la yughadiru saqama da sauran azkar inda suka zo wanda suke tahiyar da dukkan wani abu wanda mutum yake ji wani ciwo wanda mutum yake ji Eh,
kamar gari haka mm, ko daji eh, za a mishi wata eh, gari Eh, amma dai mutanen gari Eh, amma mutanen gari ya ma mutanen garin garin ya tsira kuma a ce wani gobara ne kullum na tashi cikin dare ba wani sababi ba sun kafa
Eh, ko daji haka gobara na tashi ba eh, su wannan wajen wajen maganganun malamai abin wanda suke ganin cewa babu tib- kamar babu likitanci ne likitanci ai jarrabawa ne su wajensu in aka abun idan aka ga wani abu wanda wadda tajriba ta gwada cewa yana amfani a wannan babu babu laifi a yi eh amma su wancan wanda suka ce wannan ne kawai abun da za ku tsaya kawai ku ta roƙo Allah ne da Allah Allah ya kawo muku da shi na eh addu'a ba.
mm. duka abu guda ne suke abun nan suke tabiri da sunaye daban-daban kamar nan dan adam a ce ayin nadra duka abun ko da larabci yana da sunaye da yawa haka kowa da abin da yake wadi wani baki yake cewa wani kamban baka wani abun ga il- a- maita wani abun ga duka dai abubuwan guda guda ne sai dai wasu itikadat din da mutane suke wadi ba gaskiya bane cewa yana cin naman mutum yana yana ɗaukar kurwa yana nuna duka dahi ne abun ga wanda shi abun ga eh, me yake da suna shedanin da ke tare da da mutum duk duk lokacin da mutum ya ga abu ko kuma ya yi magana kamar ta abin ya burge shi sai shedanin ya je ya abun ga ya bata abun ga to hasabar tajriba sun ce a kama akwai wasu mutane waɗanda za ka samu duka kamar jama'a su duka haka su yan gida kaza daga an wannan akwai wanda wanda- wanda yake taimaka ya ce su abin da abadin ne ya ce su ake an san su ba mi ƙinsu duka an san ta da haka su da kansu alfahari suke da haka yanzu da ya ce daga in ka sa- sa sabon mota ta ta ce ko ko a jarraba daga an jarraba an da sai a ji wani pus da mota ba ta take gyaruwa sabon mota full eh, daga kaga dan hayakin nan ya ya dan tashi to shi ke nan ta- ita an gama da ita kai kai wata tashi shi yasa sai dai abun ga- daga ya ce masha Allah tabarakallah shi kenan ba da tasiri kamar yadda ya zo a cikin a cikin nasi يتي وكلها في السنة وفيها أحاديث إيه، ولا تأثير لها إلا بإذن الله وقد فس- فسر بها قوله تعالى وقد فسر بها قوله تعالى إيه، عن كثير من السلف رضي الله عنه قد فسر بها فأن فسر وأن آية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وأن آية أن فسر تدا da da baki kuma da abin da yawa daga cikin salaf sun fassara ta da da baki ne an ce akwai wasu mutane wanda su ko tsuntsu suka suka gani daga sun tanka shi kafin ya kai bakin gari ya faɗi Mm. Mm. saboda abin da dahin da ke da kai a a harshen su da Mm? ya shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan idan abin mutum ya sa albarka eh wancan ah, wannan hadisin sahal eh, ah, ibn hanif lokacin da ya zo yana wanka ɗaya daga cikin wannan sahaba na wanta wani ne eh, da ya tsinkaye shi yana wanka ya ce lam'ara eh, mithla eh, abun- la- lam'ara manzaran kal yau ya ce bai taɓa ganin ba mutum da abin da hori kamar yau sai nan da nan mutum ya faɗi sahal ya faɗi da aka zo ne annabi annabi alaihi salatu wassalam ya mai karatu ya ce abin ya ce idan ka ga abin da ya burge ka ce ka abin ba ka sanya albarka wannan yana tafiyar da yana tafiyar da eh, sharrin da ke cikin cikin bahin da ke dahin da ke cikin bakin shi. wani gaman shi da kanshi bai sani ba wani gamin zai iya ma zai iya ma ma kan shi baki eh wani gamin ba da gangan bane ba wani gamin bai ma san da cewa shi yana da baki ba shi yasa ake son mutum ya saba da masha Allah tabarakallah wani gamin ya tanka kanshi ya tanka diyan shi ya tanka makusantan shi duka ba tare da ya sani ba wani kuma wani gamin kuma mutumin ya sani da cewa bakin shi ba da kyau a'a kai ne shi wanda ya faɗa min shi zai ce masha Allah shi yasa yanzu ka zo abun abun ga kamar su mamlaka da ka yi musu wannan abun kamar wani abu na birgiya in ba ka ce masha Allah shi da kai zai ce kul masha Allah ce masha Allah ko da hausa ai abin ga suna ce tabarkallah kaka canye ce tabarkallah ayin da sai dai zama kishi ya karawa wani aibi ne wani aibi ne ba wannan bane ba wannan bane ba aibi ne ga mutum ba wata baiwa ba ce ba a na san da cewa da ganga yake yake abu mutane ana iya a wani al'amura yana iya ɗaukar mataki a kan shi amma ba ɗaiɗaikun mutane ba in ya zama ɗaiɗaikun mutane mashkila zai zama da ka ga mutum bai maka ba sai ka ce ai bakin shi ba da kyau Mm. wannan akwai ire-iren Ha? Ha? a su wani cikin shirkiyat ɗinsu ne kama wani shaidani ne wanda su suke girmamawa wanda suke rantsuwa da shi don su gwada cewa da abin da gaske suke abin da abin da ake rantsuwa da shi ana girmama shi ne kama sistar natsa su aradu su su mi ara suna da me yake da su doguwa ko duka wannan su kama girmamawa ne ana ganin cewa suna iya kashewa suna kaza suna kaza shi ko duka bayan dogo akwai bi gurguwa da kaji har da gurguwa yanzu kaga can wajen wajen su wannan su rantsuwar da abin da take da wannan wajen su a radu ka dauka wajen wajen take ta abin da wajen wajen su mata mai su su a radu ita ce abin ko kuma menene akwai wani wane ne wani maciji wanda suke rantsiya da shi baki na sha baki ya sha baki wai baki na ga dutse mai dan kunni Allah musta'an Mm. wannan ya tabbata kaga ai shedan ne shaitani ne akwai wani wani tsohon ma da na san shi lokacin yana zuwa yana zuwa gidanmu shi an ga maciji an ga maciji a guri daga ya zo yana da abin da zai dole maciji ya fito daga ya wani turaren shi dole maciji yana fito ya kama shi ya tsaye da shi a shi dan ci yake wani maciji wani maciji mai fitowa shi ma ran juma'a tsohon maciji wanda dilla tijiya sun ce wasu su ma da suka tashi haka suke yi kawai ya ce macijin ne ce zai je kamo shi ya yanka ya ci aktin ya sha mai lahiya ya ce shi maciji zai mai wannan ya je ɗauko macijin ya yanka ya kamo shi ya yanka ya zo ya heɗe ya ba da a wannan a dafa ita ma ɗan shi wannan ɗan da matar ranar suka mutu daga iskan abun ga iskan macijin abun da dabo macijin wannan turarin shi ko da ya fara rashin lahiya ina ya kai ya kai wata shidda yana rashin lahiya irin shi dai gashi nan ba san wani irin ciwo ne ba da karshe shi ma mutu shi ma ta yi lokacin nawa ya sinu muna iya ɗaukar kanan ko mu tsaye da shi nan wani babi ne za a shi
ma'asini mu tsaye da shi nan عليكم السلام أجيا آه. آه. آه. an ka san wannan akwai abu galibi akwai abubuwan da suke musu na bauta ko suna yanka musu ko suna wasu abubuwa wannan abubuwan duka bai halitta mutum ya yi su ba amma kan mutum ya tunda shaidannai ne kan mutum ya ce ya abin da ya kashe yana iya musu kashe kamar yadda ake ma maciji kashe su bar gona itikada ta wayannan abubuwan da ake na abin da duka su wannan mutum ya kai ka abin da ya nisance su kan mutum ya ce a bari tun da abin gane shi ya je kashe su zai ko kaza zai wani abubuwa dai na ibada da wani abin ga mutum ya wannan wannan bai halatta mutum ya yi su ba ya ta aikin su duka da abubuwan dai da ake musu galibi suna musu wasu abubuwa kama wasu za ka samu suna yanka musu ko kuma suna itikadin cewa su suke kiyaye gidansu ko su suke kare su daga kaza duka wannan itikadin mutum ya abun ya kuma ya wannan ya sanar da sauran mutane sauran mutane cewa duka wannan abubuwan shirme ne su da kansu shaidane din abun ga inda ai wannan tauhidi tauhidi a guri barin guri suke da su da tauhidi ba sa zama guri guda inda babu tauhidi sai ka ga suna ta ba mutane wahala wurare wanda za ka ga can da ana ba da tsoro yanzu duka sun zama lahiya lau babu komi akwai guraren da da abin yana da wuya ka bi su ba ba ka tsoro ba amma da ke abin garuruwa kinan sallah da tauhidi ya yadu dole dole shaidan nai su bar guri saboda ba sa son abubuwan da ake musu na da wa annahu kana rijalan min al-insi ya'uduna bi rijalan min al-jinni wa zaduhum rahaqa eh da kamar yanda yazo cikin wannan sun kasance idan sun zo wadi wani godabe mutum yana son ya kwanta ya huta a gurin ko ya kwanta sai ce Allahu amin a'udhu bi rabbil wadi min min min sufahat min sufai hadal wadi ina neman tsarin babba na wannan gwadaban daga wawayen da ke cikin shi shi kuma shedannan asanan daga in mutum ya zo in mutanen suka zo su tsorata suke sai su gudu idan suka gudu yanzu suka ji mutum ya faɗi wannan sai abun ga abun ga sai su abun su ta a ashe su ma tsoron mu suke har yana neman tsari da suna neman tsari da mu yanzu sai su zo da abun ga su ƙara musu tsoro akan tsoron tsoron su annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa sai suka ƙara musu tsoro akan tsoron su wanda mutum ya ce a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq khalas manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kunta kamar da qurtubi daga yace abun ga sun taba zuwa guri te wanda ya cike da kunama na ce kawai sai na manta da athar ne daga wani daga cikin magabata ya kawo ko kuma na shi da kanshi kamar shi da kanshi ne na tsammani sai karanta a wannan a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq ya shi hudu shi kawai ya barcin shi a sai babu kunama da ta taba shi shi ko gunan cike yake da kunama saboda me saboda ya yi imani shi ba jarraba yake ba dan wani abin da ya tabbatar daga annabi ba a jarraba shi shi yasa qur'ani wa nunazzilu min alquran ma huwa shifa ba dawa ba dawa shine ake jarraba shifa shi waraka ne ka san da cewa kawai waraka ne ba magani ba ne ba waraka ne ba magani ne ba akwai bambanci tsakanin magani da waraka shi wannan daga an sha an warki shi kuma wancan magani ne za a sha tana ma maganin ma ya zama shi ne sababin da za a halaka saboda ciwon da maganin ba sa ta hiya daidai gabanka ya faɗi saboda mi wannan shi infial ne infial ne kamar mutum ya ga wani abu wanda wani abu na tsoro wanda ba tare da shiri ba kamar yadda gaban ɗan gaban shi yake faɗuwa wannan shi infial ne hadisi ya zo cikin cewa mafi yawan wanda suke mutuwa daga ayin ne sai dai hadisin suna jiba da inganci da ta aka nuna da min abin da ingancin shi yana tsammani ba da inganci sa'anan hadisi bai zo ba wanda ke gwada cewa wanda ayin ya kashe shi yana cikin shahidai wanda ayin ya zama sababin mutuwa shi wanda nassi ya zo da su a kansu ake takaita wannan ba wanda duka nassi bai zo ba a sanya shi inda kamar ciwon da abin ga Allah ya jarrabe shi da shi idan ya yi ihtisabi ya yi haƙuri ya bi abin ga asbab wannan abin ya bi abin na shari'a bai huta daga cikinsu ba zai samu lada akan wannan don dukkan abin da Allah ya jarrabi mutum da shi alkhairi ne gare shi idan mutum ya yi haƙuri kamar yadda mazu salasalam ya ce ajabar li'amurin mu'min wa ina sabatu sarra shakar wa kana khairar Allah wa ina sabatu darra sabar فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ذلك الأمر شيء الخير يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب komai abin nan kaga haƙuri wannan sakamakon shi Allah ta yi ba ma hisabi abin da aka ce babu hisabi kenan ladan shi yana da yawa inda ya haƙuri ya san da cewa abin da Allah ya zaɓa mai alkhairi ne a gare shi tana yawa akwai wata wata daraja da Allah yake son ya kai wadda aikin shi bai iya kai shi sai Allah ya jarrabe shi da da wani abu in yayi hakuri sai da wannan hakurin sai ya kai wannan wannan matsayin da ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal والرجل يبتلى على قدر دينه ana ma mutum jarrabawa daidai gwargwadon imanin shi mutum kai ga cewa yana cikin babu jarraba cikin rayuwar shi ga tsaye tsammani ko Allah yana san shi dan da wani wani yana ta shi ya ce ka shi fa ba sha Allah shi da kawai da aljanna ne nace nace ya akai kai da aljanna yace ai baya gadi abinda shi lamurin shi ma Allah yana yana yassare mai al'amuran shi ya ce gashi duk shekara sai ya zo hajji sai ka zo ko wannan ai mutum yana zuwa hajji duk shekara na ce mai kasan da ana karba ko ba karba na ce annabi guda yi annabi hajji guda yi amma ku baka iya kara kanka da shi akwai wanda ba su taba hajji ba su ibn hazm wannan duka ba su taba yin hajji ba su manyan malamai da yawa ba su taba yin hajji ba wannan kusa dauka sai usman bin fodo ba su yi hajji ba amma kai da kanka san yawa ana kyautata zaton cewa ba a ma haɗa ka da su in aka kara ka da su ma an wulaƙantar da su wanda ta alamu ma mutanen a wannan hajjin da yake zana da wani kulambotan shi saboda duk shekara da riga guda yake tahiya in dai a hajji za ka gan shi amma ka zo in ya dawa nan baka ganin shi da riga wani in ka gan shi da wannan rigar to zai ya ta yana makka ya ma'anarta daidai ce kama abinda baya iya haƙuri haye kai ga yana jaza yana hushi hushi da abinda Allah ya kaddara mashi Allah zai zai wani gamin za a jarraba mutum jarraba maimakon ya samu lada sai ya samu zunubi jarraba ta kai shi ga shirka jarraba bata mai amfani ba saboda ya saki addinin shi to ka roki Allah ya kare ka daga dukkan sharri abu ne wanda yake mai kyau wannan shi ko babu sharrin da ya kai ga abin da mutum zai kushi da abin da Allah ya kaddara ya kaddara mishi amma yana iya haƙuri wannan sai ya zama alkhairi gare shi in baya iya haƙuri to sharri ne a gare shi